إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ذاك يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na lahadi daren litini daren shanawa daren ashirin ga watan dulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1441 wacce ta daidai da tara ga watan takwas shekarar miladiya ta 2020 a masallacin juma'a na mu'ad ibn jabal da ke kamfa a nan garin saminaka a inda muke ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin al-irshadu ila sahih al-i'tiqad wa ar-radd ala ahli shirk wal ilhad wallafar salih ibn fawzan ibn abdullah al-fawzan hafizahu Allah ta'ala na'am to ai bani bani mai karan da rage yau kwaye kai ina da mura wannan shi da sama na saba'in da nawa saba'in da uku a cikin jerin giyar karatun wannan littafi kuma muna gaba ta ƙarshe ne da malinki mana bayanai dangane da shirka babba da irin abubuwan da shirka babba ka iya shiga cikinsu a yau za mu ci gaba ne a cikin nisbatul ni'ami ila ghairillah jingina ni'imomi ko dangana ni'imomi zuwa ga wani Allah mun karkare bayani dangane da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da ƙaruna bayan ya gama yi wa mutanen safariyan cewa shi arzikinsa da ya samu ya samu ne saboda ƙwarewarsa wajen iya nema da sanin harkar kasuwanci har Allah ta'ala ya ba shi ainihin wato wannan tarin dukiya to yau ma ya ci gaba da cewa wa ma ahara ha'ula'i alladhina ghtarru fi zamanina bima tawassalu ilayhi min mukhtara'atin وقدرات أقدرهم الله عليها امتحانا له ما لن يشي وما أحرى أي باب وأن دسك فتنشنت سفادة تكن كافرتي سفادة تكن هلكة هؤلاء الذين اغتروا في زماننا إن وأن وأن أكروا ليسوا مسمى أولا زامن النامو waɗanda aka ruɗe su a cikin wannan zamanin namu bima tawassalu ilaihi min mukhtara'at saboda abinda suka kai gare shi na ƙere-ƙere sababbin ƙere-ƙere shine ainihin wato new technology innovations mukhtara'at fi innovations ma'ana sababbin abubuwa na ci gaba na technology na kere-kere da sauransu wa ƙuduratin da kuma ƙarfin iko a ƙajarahumullahu alaiha wanda Allah maɗaukakin sarki ne ya ba su wannan ƙarfin ikon imtihanan lahum Allah ya yi wannan don ya jarrabe su falam yashkuru ni'matallahi amma ba su gode wa ni'imomin Allah ba وصاروا يتشدقون sai suka kama suna cika baki shine yatashaddaqun wa yatafakharun suna yin fariya da alfahari bi haulihim saboda wannan wayan nasu wa quwwatihim da wannan karfin nasu wa baghaw fil ardi bighairi alhaq kuma suka yi barna a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba وتقاولوا على عباد الله سكيوا باين الله دغاوا سكي كيتري iyaka game da bayin Allah subhanahu wataala an gane wannan jama'a suna ta ketare iyaka suna wuce iyaka game da al'amarin Allah madaukakin sarki game da bayin Allah ma ahrahum bil uquba babu wanda yafi cancantan su sami uquba da horo فقد اغترت قلبهم قبلهم عاد بقوتها أي آداوا ما سروا دكرفن سقبان وأن متانا كما قال تعالى عنهم كما يد ألا مدوكشين سركي بعد الأباري كما رسو أبن ما لك سنة شمنا تغراوان أنهم واتوا يمتشن دنيا da Allah ya ara musu lokaci da waɗanda suke rayuwa a can gabashiya musamman mutanen yankin ƙasashen china mutanen taiwan thailand japan irin waɗannan mutanen da irin mutane suke rayuwa a europe ƙasashen europe spain italy france da kuma ƙasashen da suke yankunan united kingdom su ne na ainihin wato ingila da US United States of America da sauran irin waɗannan ƙasashen suna yin abu suna da ci gaba na ƙere-ƙere da yawa iko ko ba su da shi suna da shi wannan ya sa ma hatta a wannan global pandemic ɗin da ake fama da shi wannan coronavirus pandemic wannan annoba ta corona mafi yawa mutane suna tsammani ko suna zaton cewa waɗannan mutanen da bakinsu aka ƙirƙiri wannan cutar da gangan don a rage wa mutanen duniya yawa kuma ko 'yan kwanakin nan an samu ɗaya daga cikinsu mai kuɗin duniya shine bill gates yana cewa har yanzu ba a samu an rage yawan population ɗin mutanen da ke duniya ba har yanzu adadin da ake son a rage sun yi kaɗan saboda su a tunaninsu idan aka yi yawa wannan yawan tana haifar da matsala game da tattalin arziki su ake kowa ya ci ya more ya rayuwa kamar kowa sun manta cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya halicci kowa shi ya samar da kowa kuma zai hore ma kowa abin da zai ce shi haka shi rayuwar shi sun manta cewa tun ranar da Allah ya halicci ƙasa sama da ƙasa a waɗannan kwanaki shidan Allah ya ƙaddara kakkaf abin da za a ci a duniyan nan tun daga farkon ta hatta ƙari ina fata an gari sai dai in mutum baya karanta alƙur'ani bai san wannan ba mai Allah yake cewa ƙul menene أتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين كشي رسو يزكنا كافر شي وانده هلتشي قسا kuke kuna sa masa kishiyoyi mai wannan aikin fa shine ubangijin halittu baki daya waja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah shi ya sanya duwatsu a saman ƙasa wa baraka fiha Allah kuma ya sanya albarka na yaduwan abubuwa da habaka wa qaddara fiha aqwataha Allah ya kaddara nau'o'in abinci kala daban-daban da za a ci a duniya kakaf tun daga farko ta ƙarshen ta fi arba'ati ayyamin cikin kwana hudu sawa'al lisa'ilin haka Allah ya yi wannan abin saboda masu tambaya masu roƙo su tambaya wai ya aka yi ne aka yi wannan Allah ne waye Allah ne to yanzu wanda yi wannan wanda kuma shi miskini ne an halicce shi ya zo duniyar tsirara rigar sawa ma bayan shi sai da aka bashi aka taimaka masa aka yi mai waye aka yi mai waye Allah ya bashi nonon da zai sha a jikin mahaifiyar shi ina fata an gani bai san da wannan abincin ba in ya ji yunwa sai in ya in ya wai yanzu wannan ne yake ganin cewa mutane sun yawa duk za su cinye abincin duniya za su hafa wa duniya matsala ya manta cewa ya tashi daga rauni ne zuwa mene zuwa mai wannan maganar fa baya gani sosai sai ya sa gilashi sannan yake iya gani sosai an je karanta rubutu sai ya sa gilashi ya yi haka kuma yadda shi ne kisa ya controlling in population in duniya ko bai san ya kafa kwanakin da zai a duniyan ba to saboda wannan ruduwar za ka yi super powers irin su america ana maganin ƙasa kaza mun samu takunkumi mun mata kaza mun mata kaza sai ga mutane ana sanya su a wani yanayi kai ba wannan ba hatta kashe-kashen da muke fama da su a yankin nan namu na arewa idan ka bi salsalan abin za ka tada cewa akwai hannun waɗannan mutanen don irin makaman da ake bayarwa ake aikin da su wake bayarwa wake ba da kudin da ake sayan makaman mutumin da ke neman naira ɗarin da zai sayi abinci ya sa a bakinsa ina ya mallaki bindigan naira miliyan ɗaya ai kasan ba shi aka yi ina ya mallaki bullet harsashi jaka-jaka buhu-buhu eh ba shi aka ina fata an gane wannan saboda haka jama'a yana da kyau kula da wannan ya zama cewa mu gane duk wani makeki da za a kulla a duniya to Allah subhanahu wata'ala ya san da shi kuma matukar muka tsare dokokin Allah muka ji tsoron Allah Allah ta'ala zai yayi mana to shi ma ne yake maka maganin cewa ai alfaharin da suke da cika baki cewa mu ne masu kaza mun ci gaba bangaren technology kasashen buga yan fata suna cikin wani hali kaza da kaza wannan duk maganar banza ce duk aikin banza ne ai kafin su Allah ya halicci adawa haka ne ya halicci kuma wasu ne samudawa tunda Allah yake halitta a duniya bai taɓa masu ƙarfin su ba adawa fa in ya yi danka ya kama mutane irinmu sai ya damƙi mutane yana da hannunsa mutane kusan goma sha biyu zai damƙa damƙa ɗaya kawai kama su ya rikurkusa su da hannu ba wai sai ma an sa wani ban ko wata bindiga ko wani abin nan ba na'am ka gani su wai magana wai a wani gida gida da yashi da bulo ina sai dai duwatsu za a samu kawai a fafa duwatsu a yi gidaje a yi ɗaki a yi falo a yi waye-waye da shi suke kuma da hannunsu suke fasa ba da injina saboda tsabar ƙarfi da Allah ya ba su to shine Allah ya ba mu labari in kuna cika baki ma to ai adawa sun yi Allah ya ce fa amma adu amma kaga adawa fastakbaru fil ardi bighairi haqq sun yi girman kai a ban ƙasa ba tare da gaskiya ba wa ƙalu kuma suka ce man ashaddu minna quwwa wa ya kai mu tsananin ƙarfi man ashaddu minna quwwa wannan man ɗin za ta iya ɗauka ma'anar la an gani ma'ana la ashaddu minna quwwa babu wanda ya kai mu tsananin ƙarfi duk duniya ba wanda ya kai mu ƙarfi sai Allah ya ce a awalam yarau to washin ba su gani ne ba su sani ba cewa annallaha allazi khalaqahum huwa ashadd minhum quwwa Allah da ya halicce su shi ya fi su tsananin ƙarfi shi da ma ƙarfin dan tsafura musu yayi Allah ya ce wa kanu bi ayatina yajhadun sun kasance suna yin musu da jayayya game da ayoyin mu fa arsalna alaihim rihan sarsaran Allah ce sai muka aika musu da wata irin iska mai ƙarfi kuma mai tsananin sanyi fi ayyamin nahisat a wasu kwanaki kwanaki na shu'umci kwanaki wasu miyagun kwanaki marasa daɗi kwanakin kwanakin bala'i Allah ce linudhiqahum azabal khizyi fil hayatid dunya mun yi haka ne domin mu dandana musu azabar wulakanci tun a nan duniya wala azabul akhirati akhza amma azabal lahira ita ce mafi wulakanci wahum la yunsarun kuma su ba a iya taimaka musu ba a iya mene ba a iya taimaka musu ba wanda ya sai iya taimaka musu a sura ɗaya ne Allah kuma ya mu labarin samudawa su ma Allah ce wa amma samudu fa hadainahu amma samudawa sai muka shirya da su amma fastahabbu al'ama 'ala al-huda sai suka so suka zabi ainihin wato al'ama makanta akan shari'a suka makance gabarin gaskiya التي فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون سيوة إرن ساوة تأذابا تولا كنشي تسوك وآداوة أي سموداوة سمود أبن سيئك تاوة ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون sai muka muka tsiratar da waɗanda suka yi imani suka kasance suna kiyaye dokokin Allah ka gani waɗannan fa gaba ɗayan saka suka yi wanda Allah ce wa idza baqashtum baqashtum jabbarin idan za ku yi kamu ko damƙa kuna yin damƙa ne irin na mai karya gadan bayan wanda aka kama haka adawa suke yi saboda ƙarfi amma ƙarshe suka cewa annabi salih a annabi hud kalle ka ce mishi sawa'un alaina awa'azta am lam takun min alwa'izin ɗaya ne ko kai wa'azi ko ma ka kai wa'azi magana banza ce ba za mu imani ba an gane wannan suka bijire suka kiya ya ƙara cewa da su suka ce in haza illa khulqul awwalin wannan kawai duk zancen mutanen farko ne kawai tatsuniyoyi mutanen farko ne Allah ya ce fa'akazahumul azab nan take azaba ta mi ta kama su inna fi zalika da aya wa makan aktharuhum mu'minin haka su ma samudawa suka ce mishi ma ai matsafi ne qalu inna ma anta minal musahharin wa ma anta illa basharun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin suka dinga iskanci kala daban-daban a ƙarshe aka kawo musu wannan taguwa suka suka soke ta Allah ta'ala ya halakar da su saboda haka da wasu an ga suna da ci gaban technology ci gaban waye waye duk aikin banza ne wannan ba komai bane a wurin Allah subhanahu wata'ala idan Allah ya tashi kamun mutum yana mushi kamu ne ya akhdha azizin muqtadir kamun mabuwayi mai ƙarfi gagar buwayi gagar misali wanda ke mai ƙarfin da ba mai irin ƙarfinsa saboda ka ashe duk wannan abin da suke aikin banza ne Allah subhanahu wa ta'ala yana musu talala ne mai kaban sake kuma mu ma al'umma musulmi ƙarya muke ba addini muke da gaskiya ba da addini muke na gaskiya muka yi haƙuri muka tsara dokokin Allah wallahi ba wani wanda ya sai juya ba a duniyar nan sai mun kasance mu ne nan jagorori akan kowa kamar yadda an yi a baya Allah ka shirye da mu wa hakum qissatan qassaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to ku karbi wani labari ga wani labari da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada an jama'atin mimman kana qabla mimman kana qabluna daga wasu al'ummomi wasu jama'a na wasu mutane waɗanda suka zo gabaninmu ibtalahumullahu Allah ya jarrabe su fa'an'ama alaihim Allah ya yi musu ni'ima da tagomashi na arziki فم- فمنهم من جحد نعمة الله sai ya zama cikinsu an sami wanda yake musun wannan ni'imar ta Allah wa nusiba ma hasala alaihi min almali ila wirafatihi sai ya jingina wannan abin da ya samu na dukiya zuwa ga abin da ya gada cewa su ai in dai maganar dukiya ake to ai su yan gado ne kun ji in dai maganar dukiya ce su yan menene su yan gado ne mai kawai ne zai gaya musu wata dukiya yana jingina wannan ne ila ila wirasatihi an aba'ihi zuwa ga ainihin wato abin da ya gada daga wurin iyayensa فسخط الله عليه سي الله يفشي دشي ومنهم من اعترف بفضل الله cikinsu kuma akwai wanda ya tabbatar ya yi ikirari da falalar Allah a kansa wa shakara ni'matallah ya kuma yi godiya game da ni'imar da Allah ta'ala yi masa fa radiyallahu an sai Allah ya yarda da shi an abi huraira radiyallahu an an karɓo hadisi daga sahabi abu huraira rawiyatul islam Allah ya ƙara mishi yadda abu huraira ya ce annahu sami'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallama ya ƙulu ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna falafatan min bani isra'ila akwai wasu mutane daga cikin banu isra'ila abras akwai kuturu wa aqra da mai kora wa a'ma da makahu fa'arada Allah an yabtaliyahu sai Allah ya nufi ya jarrabe su fa ba'atha ilaihim malakan sai Allah ya aika musu da mala'ika فأتى الأبرص سيجي وونن متن wanda yake mai kuturu abin nan eh kuturu faqala yake da shi ayyu shay'in habba ilayk wata irin dukiya kafi so a rayuwarka ma'ana wani abu kafi so a rayuwarka yanzu Allah yi maka qala yace launun hasan ina san Allah ya bani kyakkyawan launin jiki wai mai ma'anar mace kalma ce za a amfani da amsar launi a hausa hausa eh a to a larabci ne ba gashi ba ya ce launin hassan launi mai kyau da ke so mai launi in ka ce kala ma turanci ne in ka ce sura ma larabci ne a sai dai ka ce tsarin halitta ina son tsarin halitta mai kyau shine launi ko to launi kowa da ya gane ko kala mai kyau ko eh ita mana ce ce ai ita kanta kalman halitta ma asali khaliqta ne larabci ne shi malam bahaushe haka yake yace launin hasan ina sa a bani launin jiki mai kyau wal jildun hasan sannan ina so a bani jildun hasan kyakkyawan jiki an gane fata mai kyau ƙadi ƙazarin nasu mutane suna ta ƙyamata oke wa yin rabu an nillari ƙadi ƙazarin nasu be kuma a yaye min wannan abin da ya sa mutane su ƙyamata dominsa ƙala ya ce fa masahahu sai wannan mala'ikan ya shafi jikin wannan kuturu me ya faru fa zahaba anhu qadra sai wannan dattin da wannan cutar ta kuturta da wannan ruwan da ke zuba yana wallahi duk wannan abin da ake numfashin ya bude komai ya zama lafiyar shi dau duk abin da ya sa mutane sai kyamashin ya ji wannan abin nawa ne a ce a ɗin tsaya da garin da Allah nera kaza kaza ne in za a bashi sai an ɗan sa ale da ana miƙa mishi haka duk wannan kazanterious substances in suka tafi ina fata an gani daga jikinsa me ya faru fa'u'utiya launin hasana sai aka bashi launi kyakkyawa wa jildan hasanan da fata mai kyau faƙala oke ƙala ya ce fa'ayyul mali a habba ilaika to wani irin ko a habbu ilaika zai zama wani irin nau'in dukiya ka fi so kai a rayuwarka ƙala sai ce al'iblu wallahi na fi son raƙuma ya ce al'iblu awil baƙar ce na fi son raƙumi ko kuma saniya shakka ishaq ishaq yayi me yayi shakka a wurin riwayar fa u'tiya naqatan ashra sai aka bashi ainihin wato menene raquma guda goma aka bashi ashra aka bashi raquma guda goma wa qala kuma shi wannan mala'ika ya ce masa barakallahu laka fiha ina roƙon Allah ya maka albarka mai ma'an albarka mun sha fasara a wajen nan eh ban ji ba yauwa ƙaruwa da haɓaka da yalwa mana Allah ya yalwata maka Allah ya haɓaka maka su Allah ya yawaita maka wannan dukiyar duk wanda ka ya ce maka wani barakallahu to addu'an da ke ce maka Allah ya ƙara maka ya haɓaka wannan abin ya alkinta maka shi kada ya lalace ina fata an gani ai wanda ya ce maka barakallahu fika ya gaba maka addu'a in ya ce maka barakallahu kai ka ce ma kai ma wa fika barakallah kai ma Allah ya maka albarka haka ake yi ba wuce ce jazakallahu khairan ka ce na gode na gode a kai maka ce wa fika jazakallahu kai ma Allah ya saka maka haka ake so a musulunci wanda ya maka abin kyautatawa to ka yi ƙoƙari karama masa kai mai tukuici man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu haka manzon Allah ya ce ashe tukuici da muka saba iyayenmu na badawa hali ne mai kyau amma yau duk mun watsar in an kawo mana saboda mu 'yan zamani marasa tarbiyya yawancinmu abin da zamu yi an kawo sai da Allah ji dan wannan waye ka aiko mun shi naman sallah ne fa juwai wai rasa abu ya komo ni dai kace ya komo karfata kuma kan wannan nama kuma ya ci mun mai godiya dan me zan mai godiya man la yashkuru nasa la yashkuru Allah wanda bai gode wa mutane ba zai taba gode wa Allah ba ka dauki hadisi duk inda ka dauke shi ko ka ce la yashkuru Allah من لا يشكر الناس ولا يشكر الله من لا يشكر الناس ولا يشكر الله من لا يشكر الناس ولا يشكر الله من لا يشكر الناس دك fasara tana fitowa to dan haka jama'a kun ji yace barakallahu laka fiha Allah ya maka albarka a cikin wannan dukiyan qala yace fa atal aqra sai je wajen mai kora an san kora eh wata cuta ce da ke samun tun a ina a ka mai duke makan ta ya gashin sannan kuma gami ga ƙuraje ta fitar da fata ta dinga yin ruwa wani ruwan gyambo yana fitowa daga ciki yana ɗoyi da kaga wannan ruwan da yake fita za shi very very kazantatik haka yake fita ruwa ne mai kazanta kware da gaske haka yake yoyo yana sauka ya katse ya sauko ga kudaje na bi mana ina son kwatanta mana saboda ku gane cewa ba wani abu bane wai dan kankani yanzu irin wannan yana shiga mutane tsakanin ka da Allah yanzu zo kusa da kai zaka yadda me zaka yi ko dai ka kore shi ne ko kuma ka tashi a wurin kai haka yake ai dama haka yake ai yana mai da kai sol yadda ka san yanzu nan wanza mai gama mutum aski sannan kuma fata ta kan ta dagargaje ga ƙurarraji ga ruwan miki na sauka a kan ga ƙudaje na bi ruwan mikin yana ɗoyi to haka ya je wajen wannan mai kora faƙala ya ce wa mai kora ayyu shayin ahabbu ilaik ya kai bawan Allah mai kora wai wani abu ka fi so yanzu a rayuwarka ƙala ya ce sha'arun hasan ina son gashi mai kyau wa yadhhabu anni alladhi qad qadarani an-nasu bihi kuma abin da yasa mutane suke kyamata ina so a wayi gari wannan abin ya kau daga gare ni famasahahu sai ya sa hannu sai ya shafi wannan ainihin wato wannan korar tashi fa zahaba an sai wannan korar ta tafi ta warke nan take an gane sai ce mene wa u'tiya sha'ran hasanan sai dai wa u'tiya wa u'tiya sha'ran hasanan sai aka bashi gashi kyakkyawan gashi faƙala sai ce shi ayyul mari a habbu ilaika wani irin nau'in dukiya ka fi so a rayuwarka Allahu akbar ƙala sai ce albaƙaru awil ibil shi ma sai ce shanu ko kuma me ko raƙuma mana isaka ya ƙara yi mai shakka amma dai saniyanci ya ce fa'u'utiya baƙaratan hamilan sai aka bashi saniya guda ɗaya mai ciki قال يجي بارك الله لك فيها ألا يمك البركة أشكن ونن ثانيا فأتى الأعمى سيتف وجمكاه فقال يجي أي شيء أحب إليك مينيني كفسو أرايوك قال يجي أن يرد الله إلي بصري أبن نفسه شيني ألا يداو من دقنينا فأبصر به الناس إنن غنم متانيه da wannan idan nawa fa masahahu sai ya shafi idan makahu fa radda Allahu ilaihi basarah sai Allah ya dawo masa da ganin sa qala yace shi fa ayyul mali ahabbu ilaik wani nau'in dukiya kafi so a rayuwarka qala yace alghanam ina san a bani tumaci da awaki fa u'tiya shatan walidan sai aka bashi akuya mai ciki an gane wannan fantajja hadhani fa antaja haka ne ko eh aka bata mene aka bashi wannan walidan din walidan anan alifin alhamil kenan an gane shine ma'ana wata ke haihuwa da yawa an gane me yake anan fa'antaja hadhani sai kaman ka ce sai ta haifi awaki guda biyu wa walada hadha kuma wancan ma ya haihu ma'ana an bashi mai ciki da kuma mene da kuma namiji nan take wancan ta ɗauki ciki kuma ta haihu fakana li hadha wadin min al-ibl oke fa antaja hadhani yanzu an dawo labarin waɗancan mutanen kenan an gani waɗancan mutanen gaba ɗayansu raƙumansu da shanunsu gaba ɗaya suka haɓaka kamar ka ce suna da garke garke na shanu wannan yana da garken shanu wanda sun kai shanu guda dubu wancan yana da raƙumin da sun kai guda dubu an gani wa wala da haga shi ma wannan raƙumansu gaba ɗaya suka yi abin nan tumakinsu suka hayayyafa suka zama garke-garke ga sunan sun yaɗu kenan ko yawwa me ya faru فكان لهذا واد من الإبل سيزم ونن ينادى قركي قركي نا أنهم وتراؤما ولهذا واد من البقر وانشن كمينا دمي قركي شانو ولهذا واد من الغنم وانشن كمينا دميني ينادى واد ينادى قركي نتماكي نتماكي قال manzon Allah ya ci gaba da cewa thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi bayan ya manta an samu tsawon shekaru dukiya ta haɓaka sai wannan mala'ikan ya ƙara komawa da suran irin halin da wancan mutum ya tsinci kansa kai da kuturta faƙala sai ci shi rajulun miskin ni mutum ni talaka قد انقطعت بي الحبال في سفري غاش غزرينا da nake tafiya da shi ya kare gashi guzirina ya kare wanda nake tafiya da shi fala balagha lil yawma illa billah a yau banda abin da zai kai zuwa garin mu banda guzirin da zai iya kai ni a yau dinnan illa billah sai dai ga Allah Allah ne kawai zai iya taimaka min summa bika sannan kuma da kai da na haɗu da kai in bayan Allah sannan sai kai in ka taimaka min zan samu in kai gida ka taimake ni ga talauci gashi ainihin wato guzurina ya ƙare to as'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan ina roƙonka ina roƙonka domin wanda ya baka wannan launi mai kyau والجلد الحسن da wannan kyakkyawan fata wal mala ba'iran da wannan tarun dukiya na shanu ataballagu bihi fi safari kadan bani dan abin da zan yi guziri da shi a cikin halin tafiya na faqala sai yace al huququ kathira to ai ba kai kade ne mai nema ba ai masu nema suna da yawa masu nema suna da yawa ba kai kaɗai ba ne talaka wannan ya zo a bashi wannan ya zo a bashi ai masu neman da yawa mana ba zai yi mai baki ne ba zai bayar ba mana an dame shi yanzu yana gani ya arziki ya yi gida mai gate an sa wasu karnuka a ciki mafaɗata ga mai gadi kuma sannan ga wasu 'yan agwagi na gis wanda in ka shiga za su dinga bunka suna caki duk wanda ya nau'i na wulakanci da tozarci da za a ce ka talaka je gidan ka riga ka shirya to yanzu shi ma ya yi wannan ya zabka wani waje da Allah masu neman da yawa kai ne ku zo kuna mutane ƙarya kawai ku dinga cewa kunan talakawa ne komai faƙala sai ke da shi ka anni a arifuka amma ko kamar na san ka alamta kun abarasun ashe baka taɓa kasancewa kai ma ɗinnan ainihin wato kuturu ba ya ƙuzurukan nasu mutane suna ƙyamarka faƙiran matsiyaci matsiyaci kake talaka baka da komai ka san shi ma talaka zai faɗa a yawan lokaci ko ba zai amfani da kalmomi masu sauƙi ba shi yasa na fassara a haka don ku ji shi ma ya ji magana da zafi kan zaɓi kalmomi irin waɗannan kai ma kana matsiyaci Allah ya baka ba rawa ka fi mai iyawa ba ga shi faƙiran kana matsiyaci baka da kawsisi baka da kami fa'ataka Allah azza wa jalla mala Allah madaukakin sarki mabuwayi ya baka wannan dukiya فقال سيج آآ إنما ورثتها ورثت هذا المال كابرا عن كابر ها أجي ما قال بنزا يوانا دوكي نينا قاداني كاكن كاكا كاكني mu ‘yan gado ne mu mun gaji arziki mu mun gaji arziki kaka da kakanni dukkaninmu ka je ka bi labari ka je ka bi sansala alaji gani in mu matsiyata ne kun gane kuwa ma ina surantawa ne yadda zaka ga abin hoton ya fito sosai wanda aka kawai mu yan gado ne ma a harkar arziki ba mu gadi tsaya ba ina fata an gane wannan faƙawala sai ya ce in kunta kariban to in ƙoƙari ya kace yi wannan maganar da ka faɗa fasayyaraka Allahu ila ma kunta ina roƙon Allah ya mayar da kai yanayin da kake kai a da wa atal aqra sai ya bashi kawai sai ya kama hanya ya tafi wajen mai kora fi suratihi da irin suran wancan mutum mai kora shi ma ya zo da kora gashi kai ya damalmale gaba ɗaya kai ba gashi eh gashi ruwan gyamban nan na sauka kudaje na bi ake wajen shi ce da shi faƙaɗa lahu mithla ma ƙaɗa li hada sai ya faɗa mishi irin abin da ya faɗa ma wannan wa radda alaihi mithla hada shi ma irin wannan ya bashi cewa ƙarar lagafara ni za ka cewa dace ina da kora bayan mu dukiya gadanta muka yi iyaye da kakanni faƙala ya ce in kunta kaziban in dai ƙarya kake fasayyaraka Allahu ila ma kunt ina roƙon Allah ya mayar da kai yadda kake a da wa atal a'ma fi suratihi da ya tashi sai ya tafi wajen makaho da irin suran makaho faƙala ya ce shi rajulun miskin wa bunu sabil ni mutum ne talaka gashi ina kan hanya ta tafiya ƙadin ƙaƙa'at biyar hibalu fi safari ga shi guzirina ya ƙari a hanyar nan tawa ta tafiya ka taimake ni falabala ghaliyar yau illa billahi kuma bika a yau ban da guzirin da zai iya kai ni zuwa inda zan je kin iyalaina da ɗan abin da za mu ci sai dai Allah ne kaɗai zai iya taimakona sannan kuma sai kai أسألك بالذي رد عليك بصرك إن روقنك دومون ونن دي مير مكة دقننك شاتا أتبلغ بها في سفري إن بقاتل كبان أقيا تيا أقيا قايا تال تيلو نكيسو كباني إن سامو إن يقزيري إتحنيا تتفيا نفت أنغان ونن me ya faru faƙala sai wannan makaho ya ce kuntu a'ama tabbas ni ma da na kasance mutum ne makaho faraddallahu ilayya basari Allah ya dawo min da ganina fa khudh ma shi'ta kai ba ma akuya ɗaya ba ka ɗebi adadin abin da duk ka so a cikin abin da Allah ya bani nan ka ɗiba ka tafi da shi na baka fawallahi ya ce na rantse da Allah la ajhaduka al-yawma shay'an a yau ni bazan taba kuntata maka ba bazan taba hana maka wani abu daga cikin abin da Allah ya bani ba wallahi duk abin da ka diba ka diba iya ka dibanka ni bazan ce ma komai ba ko guda nawa ka diba zaka tafi da su na baka halak malak ka tai da su an gane wannan aiko shi ne ma'anan la'ajihaduka liyawma shay'an aqattahu lillah in dai duk abin da ka ɗauka domin Allah na ba ka ɗauka domin Allah ba zan taɓa maka musu ba wa kuma zan ce dan me ka ɗauki wannan jan akuyan ba ba ka ganin mai ciki ce wallahi ba zan ce ba ka kwashi duk abin da ka so Allahu akbar faqala sai wannan mala'ika shi shi amsik malak riƙe dukiyarka fa inna mabtulitu kadai dama an yi wannan ne don a jarabce ku ko uku nan da Allah ya muku wacce ne mu'ummi fa qad radiyallahu anka tabbas ka shaida cewa haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya yarda da kai wa sakhita ala sahibaika wa sukhita Allah kuma ya yi fushi ala sahibaika akan sauran abokanka guda biyu wannan hadisi rawahu al-bukhari wa muslim amma wannan riwaya ce ta imam muslim an gani to anan akwai darussa masu yawa lokacin mu kuma ya ƙari sai Allah ya kai mu da tsawon rai in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu ciro fiqhun da ke nan mu ji cewa to shin akwai riwaya da ta nuna cewa waɗancan mutane dukiyar ta ƙare ko kuma ta ƙare ba za mu zo mu ji in ta ƙare me ya faru da su wani yanayi su in cikansu a kai kuma a wannan darasin me za mu koya insha Allah ta'ala Allah ya kai sati mai zuwa sai mu zo mu tsara ga inda muka tsaya abinda muka karanta daidai Allah ya sami tarayya cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh